أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا قرآنكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke yankul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyar ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha tara ga watan uku shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul anbiya mun tsaya a aya ta ishirin da biyar kiniyar insha Allah za mu tashi aya ta ishirin da shidda cikin suratul anbiya kayan nan an tambayoyi ta warko da wani dan uwa na ga matashi ne tambayar tashi tana rubutun nashi yana da yawa ba i da ganewa ma dai a takaice abin da yake cikin ma'anar tambayar tashi iya magana iya san shiga aiki na aikin hukuma imma police imma gardace ko soji to amma abin da ya kawo muskilolin da yake so ya kawo irin inda tsarin Nijar yake wajen hana su wasu abubuwa na ibada na wajibi shine dana akai da kawo wanda yake magana kan shi to da farko dai dan uwa ko da mu ga tambayar ka ba dai wannan mas'ala ce ta matasa yau da kullum illa kiran mu ga hukuma irin wannan al'amari duk wanda Allah ya sani da fadi a ji gaskiya abin ya buƙatar aiki da hankali da aiki da al'ummar da ake jagoranta ta musulmi akwai wasu halaye na canda na mulkin mallaka lokacin turawa suna mulkin to wannan da ababe da dama a al'adar mu da daga an ce soji zaman kaji dan duniya kurin duk sakarci da ma cikin shi a kare kan ta soji she wani abun akan kuma abun ya zamanto tarbiyya ce ya zamanto ha a yau duk da an ci gaba wajen bangaren addini sai ya zamanto wannan bangaren kurin an sa lalata da sakarci addini ma akan ta maka ba a yi dan da yawa suna jaje a wajen formation ba a sallah ba a azumi kaga wannan bakar hadari bin gaske magana ya kamata hukuma su gane wannan me fa'idar rashin sallah zai kawo ci gaba zai kawo me bambancin ilimi da karatun ilimin soji da maganar sallah sallah me za ta wa koyan aiki in ba kuma akwai mutum masakarci me sallah ta kawo cikas kan ilimin aikin soji ko azumi ya kawo illa kuma abin misali a wajen masu hankali su gano sallah ba ta da aibin komi in har ci gaba ce kuna sare-sare yau duniya muke ciki a yau kuna labarin afghanistan kuna labarin iraki inda turawa wanda masu kwarewa ilimin soji suka je da 'ya'yansu suka tunkari wannan al'umma da yaki tsawon shekara goma sha na har yau har yau an tabbatar da mutanen ba sa ciwa da yaki kuma da jallabiyarsu da rawaninsu ana ana ana bambardama suke tsawon sallah ko ya gani dai ana bambardama suke tsawon sallah kuma sun karye lagon waɗanda suke jin masu koya muku aikin sun karye lagon su tabbas a hudun amurka hudun kanta misali sojin da asara misali a iraki a hudunta banda soji yan haya soji na tsari na tsarin gwamnatin amurka sama da soji dubu biyar da suka mutu a iraki dubu biyar banda sojin haya na wanda ake ɗauka na haya wannan dubu biyar kuma suka suka bar ƙasar tana nan hayan yau afghanistan suna nan an buga an buga an kashe an kashe har yanzu yau ma ana ga yau ana taro a ƙasashen kayan larabawa ana taron yau mutum dabaru ana neman haɗin kai a rasha ake yi da amurka amma da amurka da yan afghanistan da sojinan da gwamnatin amurka da na rasha da na amurka ake neman ya za a yi a janye sojina baki a haɗin gwiwa bayan shekara goma sha wani ba ana yi an bar kan abinsu kuma ba kuma kuma da wannan soji ne da wuta ne kuma bakin mutuna kenan ku gane sallah ba ta kaci ka kina kamata mu shiga hankalinmu to kun ga wannan abin ke tunda kenan sallah bata hana ba ayi yaki bata hana ba koyon ilimin yaki kuna jin sarai na wanda lokacin aka yaki na na Afghanistan na na Iraq suke hodi wai an ga sojina kaza masu irin na al-Qaeda 100 sun shiga sojina Faruj wajen sun shiga garin sojin 600 aka tura sojina aka san ga 10,000 sojin 600 combatant 600 aka tura sojin 10,000 na Amurka wasu sun kare su kaga ne kamata ya karantar da ku ashe al'amarin ba ƙin sallah bane ba ba sakanci bane ba ba iskanci bane ba ake kuma aiki eh gaskiya ba ba bai bai alaƙa iskanci da kuma aiki kenan a tsaya mutane ku an ku shiga hankalin ku to kun ga wannan abun iya kawo matasa raunin shiga aikin soja to zaka ce baka sallah a hana azumi to ka sai mu yanzu wata hujja za mu ba yaro kake sallah ta Allah ba tsaye mana malamai da hujja zama ba da hujja a ce ka je wani aiki ne ba a sallah sai ka dawo shi kar an ka mutuwa gaskiya a gyara ina fata a gyara magana ta biyu masalar wai da ake maganar ba a amsala aikin ma'ana ba a zuwa wajen boka waye boka mun san al'adunmu boka yake ba da magani ka likita zo to me yasa za a gama wai duka bokanci a ce haramun ne yan uwa abinda kullum muke bayani cewa akwai bambancin boka wanda ke bada magani na icce akan magani na cuta kaza wanda ilimin science ilimin likita iya bada dama wannan maganin cuta kaza ne malaji kaza ne wannan ba a hana ba aiki da maganin icce akan dawa annabi ya magana akan dawa magani na na tansiyon ne na irsar ne na diabetes duk wani ma tsare malati babu wanda ya hana in dai cire shi ba wani surkulle ba hana ba ka yi aiki da wannan ice kan magani amma ba abin da yake na magana wani zikta spiritual wani maganin hau maganin baki kariya ibugu baka buguwa shashatau wannan shi ne barin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun hunain sai sahabbai suka ga mushrikai suna da wata magariya wadda suke neman tabaruke neman sa'a a wajen yaki suke rataye makamansu don samun sa'a ganin wani kuma musulunci da ya rasu lullahi umma ka sanya mana da zata anwar samun umma wurin rata marata ita can wannan muna samun nasara annabi ce za ku mun magana irin ta ashabu musa wata suka ce jami'a ilaha kama da mu'aliya annabi ya kawo misalinsu da misalin banu isra'il lokacin da suka bar suka bar masar sun tsallaka teku suka ce musa alaihi salam ka sanya mana mu ma abin bauta irin na masu mata gumaka yace annabi gamanta kenan neman albarka a jikin ice da cewa kaman zaman wata gumki ce kenan kaga ba a neman albarka wani abu daban wanda yake na kariya da kai da ice mai kenan irin wannan kace abu ake cewa irin wannan in magani ne ba laifi bane ba ka amshi maganin ice na kan maganin dawa amma ba kariya ba ko irin sauransu kuma wannan mai irin wannan maganin maganin hawo maganin baki ko da malami ne ko da menene zai baka maganin kaza sai kira boka ya ko da malam ne misali ake cewa Hausa suke cewa malam boka ko akwai malam boka a Hausa me malam boka malami na addini amma iya aikin bokaye na na surkulle na sa mutane hanya na balbada mutane hanya to irin wannan ake gujewa mutane ku guji zuwa wajen tsubbu da boka da malamin tsubbu duk ɗaya suke kowanne zai raba ka imanin ka ne kan cikin malaman sunna farko yake cewa malamin tsubbu ya kura banna me hujja malamin saboda kura ya ce ta cinye ta tara ka imanin ko ta shi ka amma man zubi ya cinye ma kudin ka kawai baka imanin ka kenan shine hadarin zuwa wajen tsubu yan wallahi kwanan nan wata bai da kan tana gaya mu abin da ya wakana tabbas wata yaudara ce suke yi me ya wakana ta ce malam ban wa aiwa ne ban wa aiwa ne mijina sai mijina ya ban labarin wani abokin shi ya je wajen malam wane malam kaza ya je wajen shi an yi sa'a matar wani ta sami ciki ta ayu ta ce ni ma sai tura na wajen wannan malami wani abin aka yi na aka ce wani ba na ba na abin ba ji ma da ba ta ce sai mishina ya tura na wajen wannan malami in je yamin abin da ya ma matar abokin shi ta ce malam na je amma al'amarin yadda ke ciki ta ce tun zuwan hormuz za ki iya aikin mu akwai aiki ta ce ta iya ƙarshe menene yawa ka ta ce aikin da ake yi dole zai rubutu ne don neman yaudara wai zai tara da ita kuma aikin kwana kaza za a wasu kwanaki za a yi ana yi ta ce malam wallahi zuwan horko na yi ta yi wallahi ta ce ta ce daga baya hankali na kawo ni kai wannan abin ko hanya ce sai na gaya miji na ce malam na ce miji ka gami gida wannan mutumin ba mutumin kike bane ba ce kire na wanki shi kuma ai waki so sakare ka gane sai ta ce in wannan abin wallahi abin akwai matsala sai abin akwai haɗari wallahi akwai haɗari ƙwarai abin gaskiya sai ta ce a nan yan waye na gano me matsalai kusan yau zai da tubu Abin da na gano daga cikin maganarta wannan mata bai ta gane gani wannan malamin yadda suke yi iyaye wasu aka samu ka tayi so da yawa miji ne bai aiwa to shi kuma iya aiwa shi malamin tsibba kaga idan ya tara da ita so da dama ka akan samu ka tari sai ciki ya shiga daga shi malamin tsibba haka ne ma saboda abin ahidi kenan aka sa a ta dauki ciki shi kenan ya ci kuɗi kuma yanin matan matashi ya biya bukatar shi sakarci kuma ya samu iko ya samu abin hudi a wajen wannan miji da mata kamar shi yakin su magani ya ci shi kuma shi ne ta cikin ba cikin mijin bane ba shi kwata ta shi kuma aiwa yake kun ga cutar tsubu kun ga hadari ya tsubu wallahi wallahi kaga wannan banna ce ba karama ba wallahi ya ne matan mutane ya mata ciki kuma da sonin cikin mijin ne an ba shi kuɗi in mai shiruwa da Allah shirye shi in mai shiruwa Allah gama da shi in wannan haka suke ba shi ba haka suke hanyar hanyar tsibuwa wannan abu ne wani abu ne an yi shi aikace wannan to wani a yi hankali Allah shirye da mu kenan irin wannan kashe danka kurin bakin icce kurin maganin cuta ta malati dawa amma neman kariya neman sa'ad maka zaba idan ci kurin sai ambatan Allah kurin Allah shirye da mu Salama bismillah aya ta goma ta 26
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الله سبحانه وتعالى ke raddi ga masu da'awar ko dangana ma Allah subhanahu wata'ala da akan wai wani dan Allah da imma Isa imma Uzair yace wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce Allah mai rahama ya rike wani a matsayin da subhana tsarki ya tabbata ga Allah akan dangana ma Allah da ya rike wani a matsayin da tibal ibadun mukarramun maganar ɗaukar tsabar taso ba kurin su waɗannan da suke dangana mala'iku ɗiyan Allah ne mata ibadun mukarramun bayan Allah ne waɗanda suke masu karamci a wajen Allah masu kima duk da matsayinsu na mala'iku lafi ƙuna bil qawl wa hum bi amrihi amadu kuma mala'iku ba sa karam shiga ba sa kabba su ce Allah bai ce ba ko su yi Allah bai ce ba لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون الله مس يبو su ba sa shiga gaban Allah da wata magana kuma da umarnin Allah suke aiki kurin su ba san saban Allah ba kurin su a ce suke yi ne kurin sun bari sun bari kenan ga matsayin malaku bayan Allah ne masu karamci ba 'ya'yan Allah bane ba kuma mala'iku da ce ya'lamu ma bayna aydihim وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم ومن يقول منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله سبحانه وتعالى يسن gaba da baya na waɗannan bayinan mana mala'iku kin Allah ya sasa ciki da waje babu wani abu nasa ɗaya da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala wala yashfa'una illa liman irtada kuma su mala'iku ceto da aka ce suna yi ba sa ceton wanda suke so ko kowa sai ga wanda Allah ya yarda yawa ko cuciwa ne kuma an san ceton masu tauhidi ake ceto ba masu bautar wani Allah ba wa hum min khashiyati mushfiqun kuma su mala'iku game da Allah game da tsoron Allah suna masu kaskantar da kai game da tsoron Allah kaga matsayin mala'iku kenan kuma ce wa man yaqul minhum inni ilahun min duni inda duk wanda zai magana inda wani daga cikin malaka zai ce shi ma ilaha ne abin bauta banda Allah kamar da suke rayawa ma wasu bautar banza fadhalika najzi jahannam ata za mu saka mai da jahannama inda zai ke shi ma bawa ne kamar kowane bawa Allah yadda Allah zai mai azaba zikira ko azaba shi malaka za a mai azaba shi bawa ne cikin bayan Allah kazalika najidul zalimin aje haka muke sakamako ga azzalimai inda har zai yi tusi ba Allah kaje ya Allah ci gaba awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون نعم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما نعم الله سبحانه وتعالى na cewa shi ma'ana alami almana shin waɗanda suka kafirce ma Allah ba su san ba da cewa asali annas samawati wal ardu kanata rataqa asalin sama da ƙasa a haɗe suke a dunkule suke wuri guda nan Allah subhanahu wata'ala na ambato kudurar shi wanda za mu san girman Allah subhanahu wata'ala da kamala ta Allah wannan abin jan hankali ne ba ka sanin girman Allah asali sama da ƙasa a haɗe suke fafatakana muhimmaka raba su ‘yan wan wannan malamai da jimawa haka ibn kasir da tafsirin sahabbai ko magabata wannan aya tana hukumta asali sama da ƙasa a dunkule suke sistemin gaba da dunkule daga baya aka wara aka rarraba wannan wani abu da yake yawo a duniya wajen masu ilimi na kimiyya wanda yake balle wanda ya lafar ta nisa akwai theory ta ziktar big bang big bang big bang wanda suke abin an lafar sun santa theory ce big bang theory ce wadda wata mace nazariya ce wadda ake cewa a ilimce sun gano masu ilimi da wani rana da wata da duniya komi asali a dunkule suke wata ran aka yi wata aka yi wata wata wata aka yi wani abin aka yi wata fashewa dara su sa big bang kenan aka watse wannan big bang wannan da aka ce wannan watsewa da aka yi daga nan aka samu sauran waɗannan mu wani rana wani wata wani wannan wata nazariya ce su masu ilimin kimiyya sun yi ne ta kurin bincikensu da sauransu shi ne aka ce a cikin domin akwai nazariya idai ko ra'ayi da yawa nazariya daban to amma wannan nazariya cin wannan teorikin ta bigi ban an ce ta yi dacewar labarin ƙur'ani wasu akwai ita ma wata nazariya ko mu ce teorikin masu ke da kwai wannan mai tsayawa kamar mai tsayawa da kwai wannan darwin darwin shi ma cikin masu wannan fikira ce shi mai ganin cewa asalin mutum daga masu ke evolution evolution mutum daga biri ne iya zama iya mekewa iya tahiya haka mu koma mutane da biri muke wannan mutum ne mai ilimi ne a duniya amma ya wasa da hankalin mutane ya ta kara aika wanda kuma da jimawa yan uwa mutane kusan asali masu ilimin wannan ba ruwansu da littayin ƙur'ani ko altaura ko injil kurin su suna aiki kun da kwallo su kura duk wani abu da na littayin allah ba ruwansu da shi to darwin shi ma kan fikira kin a duniya wanda da yan dai malamai a can dama yan uwan shi kahuran sun mai raddi amma akwai masu kashi ba hakan al'amuran wannan bangare na masu ilimi ina ta masu cin labaru nan da masu bibiya abin nan shekara biyar zuwa shidda an yi wani taro a amurka kan wannan nazari yakin wannan teorikin ta da darwin akwai ta aliburori na ilimi na wurin karatu na ilimi akwai ta amma karshe zaman da aka yi amurka aka zamna na ga wata cibiya amurka aka zama na masu ilimin wannan na abin asalin abin duniya ƙarshe ne an tabbatar da cewa ra'ayin darwin shirme ne sun tabbatar ba a taɓa wata halitta ba daga buzuzu aka koma sabaro ko buzu aka koma tautau ko ba a taɓa yi ba an bincika babu wani jinsi jinsi da ke a duniya kowanne shi ko zama kai babu wani jinsi daga nan bale a ce mutum daga biri ya koma mutum biri biri yake mutum mutum yake kuna kuma da mun imani daga adam muke shi ne bar magana ko yake ake ilimi to su ma yan wai turawa sun ce shirme ne dan neman kare irin wannan ra'ayin har rika binne binne na ƙarya a je a tono dan su bada dan su bada goyon bayan ra'ayin su an gano gaba ƙarya ce masu karkai hada ko wannan hablu halitta ko a gama ya ji abinci ko aka zaga mu ƙarya ce da haka yan uwa wannan theory gaba daya mu dai wanda mun imani mutum daga adam yake kuma duk halitta kowace Allah halitta kowace halitta yi ta zaman kashi kowace haka Allah yi ta buzuzu ne sabaro ne kuda ne jaki ne rakumi ne ko me haka Allah da mu yi shi kuma duk zaman da ake bayan ilimin ya gano ba ta wani gidan kallo kallo ba wajen aje dabbobi da wata dabba ta koma wata ba ta yi ba haka nan mutum daga adam yake kura mu da mun imani su ma daga ba sun gano in wannan ra'ayin da muke ban akwai zagalul nijar cikin malamai na addini kuma iya ilimin addini kuma iya da ilimin kimiyya a duniya ana cikin masu da ake kira duk zaman da ake ilimin wannan abin duniya hanta duniya iya ciki ko na za ko ina amurka iya ina karanta wannan abin shi iya ba labarin cewa wannan aya ta yi sababin musuluntar wani ba amurki mai ilimi mai kuɗi ya ce suna tattaunawa da shi sai karanta mai wannan aya ta alƙur'ani أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما يجي وانا آية yace wai wannan qur'ani na ku ya kawo ta yace to abin da ke mace maki wannan wani abu ne wanda su sun jima da binciken kayan na'ura da kyal suka kai ga haka ashe tuna a cikin ƙur'ani saman shekarar dubu da kusan rabi abin nan a cike yake ce wallahi wannan aya guda ta yi sababin wannan ya musulunta da ke addinin su yana addinin shi wallahi ce ya musulunta ganin ke na ƙur'ani kun daga allah yake da wancan zamanin babu wani kayan ki babu wani kayan bincike haka kenan ƙur'ani littafi ne daga allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan mu abin kuma muke ɗauka allah mai ƙudura ne mai iko ne mai abin da ya so ne kuma da tsari ilimin Allah da wani abin gaba ɗaya su tamcin a adunkula ake Allah ya ciccira ya rana ya yi mamu ya wata ya kuɗe makakanan duk wannan aikin Allah ne magana ke shi ne kuna awalam yara ladina kafaru anna samawati wal arda kanata rataqa shin kawure bu san da cewa Allah bu san da cewa samai da kasai a dunkule suke fa fataqnahuma muka raba su waja'alna minna ma kulli shay'in hayy kuma ka sa duk wata anab mai rai ina rayuwa da ruwa da ruwa kai shi kuma menene afala yu'minun wannan kudura ta Allah ba za ta sa ba su yi imani kenan ya kamata mai hankali ya yi imani da Allah subhanahu wataala Allah mai iko ne akan komai ya Allah ta gaba وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون
الله يجي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم أن تميد بهم الله يجي موني ya saboda kudrat Allah Allah ce mu ne muka sanya muka sanya makasa rawasiya kirki kamar zan fike wanda zai zai daidaita ta kuma Allah ya bayani an tami da bihim dan kattar karkada zai rika rawa kenan wani ya tabbatar da ƙasa dutse shi ke ikilibiran ƙasa shi ke daidaita ta wadda kuma wasu ilimin madama su gaba kansa gaba ya mudamin imani kenan dutse shi ke daidaita da shi aka ba ƙasa har ta samu ikilibir zama to kenan bata rawa rawa an tami da biyun don ka tarka karkaɗa ta motsawa san ko in tana motsa babu rayuwa ku diba an aka ce an yi girgizar ƙasa har yanzu ba a yi ta minti ɗaya ba duka sai ne ma'aunin reuters ugo bakwai ugo takwas an su bakwai kan ta goma duka batta minti daya ake girin ta daya kurin motsin na daga batta minti batta minti daya amma ka ji mace-macen da ake kurin ɗan kaɗan ne aka ɗan motsa kaɗan kaɗan kuma wani wuri ɗan wani wuri kaɗan ake ɗan motsa muku wani mutumin gana ta taɓa yi a gana cewa wallahi shi shi tashin kyama ce Allah ka ta dure su wani karawan dure ko ka ji suna gibu kun ta ji kiyamaci eh ta ji ina ji kiyamaci ya kan su da labo ah ya kan data idza zulzilatil ardu zilzalaha san ki to shi ta ji kira kiyamaci ta shi in ma wannan wani dan kaɗan ne kuma dan wani wuri kaɗan ake motsawa to inda za a ce a yi ta minti ko awa an rayu ta kenan wannan shi ne Allah kenan ya gaya mana ya sanya ƙasa kenan ma wata ni'ima ce ta Allah gaba yake gaya mana mu muka sanya ƙasa muka samu da turaku an tafi da mana da Allah don kata rika don gilgizawa ta samu daidai ta samu kilibar ya ce wa ja'alna fiya fijajen subula la'allahum yahtadun muka sanya ma ƙasa hanya gari kaza hanya kaza ko a daji ko a ƙara ko hanya ta zuwa kaza hatta a cikin duwatsu damun duwatsu ƙasa ma samu hanya a saman dutse wata hanya ma za ta kula ga hanya cikin duwatsu kun ta kula kamar kogo ta mutu zuwa wuri kudi kaza wannan Allah ya sanya ma ƙasa hanyoyi don su samu hanyar shirya zuwa wuri kaza wannan duk wannan iya cikin ni'imomin Allah gaba yace waja'alna sama'a saqafan mahfuza kuma mun sanya ma sama wani rihi ne wanda aka kiyaye ba mu iya shiga shi Allah ya tsare shi da turmamu na musamman wanda shedanu ne ke neman shiga kuma Allah ya maido su har yau ɗan adam bai taɓa jarraba ba dama bai taɓa jarraba ɗan adam bai taɓa jarraba zuwa sama ba har yanzu abinda ake turmamu haka za ba turmamu a yau har yau babu wata ƙasa babu wani mai ilimin ɗan adam da ya tunkari ko iya zuwa turmamu babu ba babu a taɓa yi hansu babu duka wata duniya ce wata akwai mai suka ce a sama akwai planet sai ka ce an je mars an je wane ne domin turmamuwa sun ce daman ba maganar zuwa turmamuwa ita planet wata kaukab a je a yawo a ga abin da ka ciki mai yawan mai za su kita bata wa a ilimin ɗan adam suna cewa turmamuwa mai kusa da duniyarmu tana tsawon tahiyar haske shekara hudu shekara hudu tahiyar haske kai mai tahiyar haske haske iya cin iya gudun tahiyar kilo 300 a min a segon daya tahiyar haske gudun haske a segon daya yake cin kilo 300 kai minti guda dubu nawa ne kilo dubu nawa ne haske zai ci ka kare minti ka komo awa guda ka kare awa ka komo banta katarar ka komo shekara komo shekara hudu da haka a cikin ilimin ɗan adam kwallo shi ba ma maganar zuwa turmama babu shi babu shi babu shi babu shi kuma sun ce wa wannan ita ce mahi kusa da mu mahi kusa da mu dole mutum ya girma Allah kwar shine wata mai ilimin ilimin sama ba amurka ce take cewa wallahi duk wanda ya karanci kusa masu ya karanci sauran subhanaka tun duniya tace ɗan biyu ne ko in imani da Allah mai girma ko kun hauka ce ka ta ɗan biyu ko kuma ka imani kuka hauce don abin ta ce kurin duk wani sa abin yawa kan sani ba yawa ke su suka samu masu aikin kayan aikin suka san ana abin su suke ga halittun Allah su suke ga abin mamaki auren Allah gama abin akwai ayoyi kwarai akwai abin da ya wuce hankalin adam dole ka yarda kurin dole ka yarda akwai Allah mahalicci ta ce ko ka hauka ce kurin haka ne kuwa haka yin wata kai ce dai dole mu girma Allah subhanahu wataala ya ce mun sanya wa sama saƙafin mahfuza wani ri'i ne tsararre wa hum an ayatiha mu'ridun amma kafirai duk da wannan ayoyi da suke sanar subhana suna masu bijire ma ayoyin Allah ba su wasuwa kuma ne Allah ce وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار shi dai Allah da ake kira a kadaita da ibada musan girman shi shine wanda ya halicci dare da rana na ga mun ganin kenan tsarin lokaci na dare da wuni wannan lokaci Allah ya mana su wa shamsa wal qamar kuma shine ya halicci ranar kuma ya halicci wata duk shi ne Allah yace kullun da ranar da wata fi falakin sabahun kowanne iya da falakin shi orbit sai orbit kowanne hanyar shi daban da kadan washi shine wani malamin kimiyya ke cewa abun mamaki da mutum zai san abun ya kace kullu dan adam yace diba girman rana idan ana magana duniyar mu bata kai komai ba akan rana amma ta duk girman rana tana da orbit wata duniya da take shiga tana zagayawa ya dama ita ma yawo take a cikin wata duniya ta ma tsawafi take yi duk girmanta ya ce da rana da wata kowanne cikin falakin shi yake yake mace da mana ce kama ce hutu kamar ya hutu ne ba ta triba nan ma ya saba wani mana suna hutu suna kamar ana hutu a cikin ruwa haka suke kowa kuma kewa yake haka ke zagaya cikin mulki ko ne na shi duniya mu da nata rana da nata wata kowanne Allah ya mai kun bai shiga na wani abin mamaki wani abin mamaki wani ke cewa abin da ka kurin sanin su ba dole ka dole ka sanin da girman Allah ya ce akwai wata duniya ita duwa ce duwa tsuna sun kai wajen dubu biyar cayan da ka san ƙorama ta ruwa kamar ruwa ne tana tafiya ce haka suke ta ɗaya wa ɗan wanshi kun ba abin da ya rike ɗaya wa ɗan wanshi ce haka ta da san ƙorama suka tafiya haka suke tafiya kamar ƙorama kuma su ma cikin wasu suna cikin wani falaki ne shu haka suke yi sha dutsen sha ya kai dubu biyar wallahi ce ya ce ƙarami kuma ta kuma ƙarami da babba ya ce ƙarami da babba ya ce akwai ɗaya a cikinsu mai tsawon tahiyar kilo 900 ɗari tara yanzu waye a cikin wani ɗaya ne shi ma bai laka bai laka dan wanshi daban ta shi daban ta dan wanshi daban ta amma ko naka da ɗaya dan wanshi ku suka zaka su ma ce wani wani daban suke suka dawa fusu mutum ya karanta sama wala zai ƙara imani Allah ka karanta littafin sama Allah ka san girman Allah Allah ƙara mana imani ci gaba
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون to in sai dai mun kare da wani abin da da ya gabata Allah subhanahu wataala ya ambata mana wasu ababe daga cikin ni'imomin shi gare mu wanda wannan kurin ya isa mai jin tsoron tsoron Allah ka girmama Allah ka ba abin da ya ce ka bi kurin ka huta kurin ba haka Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa hum khalidun na Allah yana raddi ga masu cewa ai na tarba su biyar rabar annabi Muhammad shabar ka kyale shi ya mutu mun huta ya mutu a kyale shi kun ku huta mana ai ai abin da ka magani ya mutu mun huta nan na tarba su biyar rabar mun ya rugo bari ya mutu an huta kamar suna fatar mutuwa shi kullun ya mutu huta suke ji ya mutu an kare haka suke tsammani Allah ya ce to ai ba kai bane ba farkon manzanni ba kai bane farkon mutum ba wa ma ja'alna li bashar min qablika dud ba mu taba sanyawa ba wani dan adam wani mutum da ya dawoma kahin kai wannan shi ibnu kasir ke cewa wa qad istadalla bi hadhihi al-aya al-karima min madhhab al-ulama illa anna khadr alayhi salam mata wa bi hayy lil alam to wannan ce hujjar cewa malamai ce kan hujja ba wani khadr ko ilyasu wanda yake dare a sama kasa babu shi da annabi ya ce Allah ce babu wani wanda ya dawo makan kai cikin gani kin ba mai dawo ma kowa mutuwa ne yace waliyi ne annabi ne manzo ne kowaye ba mai dawo ma kin me suke me suke fata ka mutu tsubuta Allah ce afa in mitta fahmul khalidun to wai in ka mutu zuwa ka dawo ma ne ne kina zaka ce babu gori babu dare ga mutuwa mutuwa hanya kowa ce abin da ke fata ka mutu da imani shine kurin in kuma yawan da sun gina mutuwa mutuwa ga mai imani ne mutuwa kamar mutum kan zai bulago za ku rabu zai jima kan babu ka samu damuwa amma kullum yan wata tunanin mutuwa na mai imani daban ne da mara imani mai imani ya san mutuwa intikali ne domin wasu da yawa abin da ke kawo ciwon mutuwa kisa wasu ke haukaciya ko rikici rishin wa ɗaukan mutuwa tunanin kawuri matanin kawuri kurin wani ya mutu kama akwai ta mutu an ƙari kamar cikin ya mutu kurin shi ke na arba an ƙari a mai imani ya san mutuwa intikali ce in babanka ne aboki dan wane wuri ne ya sauya eh rayuwa ce ya sauya da ya rayu a cikin ma'aikiyar shi ya bi mataki yau na rayuwar duniya mun sai ta kuma mataki na rayuwa ta barzakhiya ta lahira me ba wani abu amma ya mutu ko mutu kai ko mutu ya mutu kai da abun kamar da mun ko an kare ya kare ya mutu amma a mutuwa haka bace ba sai wanda yankun ya mutu kamar rago ya mutu shi za ka samu matsalar mutuwa ka abin da muka dewa a wani ya mutu intikali ne ku za ki fata a tamin addu'a Allah sa cika imani ake fata kayan mutum a yi ƙwarin cika da imani da an san rayuwa ce kuma mai daɗi a kan tana in kamutar imani eh ita ce mai kyawar rayuwa a kan takata duniya inda kamutar imani ka shi mai imani kuma mata yake rayuwa ta lahira a mutu da imani shi ake fata in namu ya mutu ya mutu bi kurakure ne ta mai addu'a Allah gafarta mashi Allah shi kai shi a gare mata don an san canji in ta garta ta duniya sai ba ka ka ɗauki mutuwa kullum an ta mutu mutu kullum kamar rago ya mutu a ba haka bane eh rayuwa ce sauya iya ku mai kun mai bai matsala ku ne bai ba matsala Allah da yawa mutu da ku ne bai matsala kun ba ku da garanti shi ya san garanti da haka yana mutuwa tana da bambanci da nan kafuri da nabi imani Allah ya kama da imani yace kenan a fa'in mitta famul khalidu wa ma ja'alna li basharin min qabl al-hud ba ma sanya ba wani mutum kahin kai wanda ya dawama a fa in mitta fa hum khalidun kai in ka mutu su za su dawama ana ba mu dawama ne Allah ce kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un Allahu akbar Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut na kaka bakan ka wala kowaye kowace rai za ta ɗanɗanin mutuwa kuma Allah ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna muna muku jarrabawa a rayuwa ta duniya da sharri kuma da alkhairi kin Allah iya wa bawa jarraba da alkhairi ya baka lahiya da dukiya ya baka wani matsayi na duniya abin yabo ana so jarraba ka ne yake ko ya gama ka da talauci da kyal kudin ce wani da kyal wata ran cutar ba a ci ba matsala ta rayuwa duk jarrabawa ce yawan makarantar ƙurani mu ɗauki misali biyu ɓangare biyu ɓangaren jarraba da na alkhairi da na sharri allah maki ana babu da biyu ayub cikin fusilat wa ayub zana da rabbahu an masanar shaitan yunusubin wa azab وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
ووهبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة منا رحمة منا وذكرى وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ذكرى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد.
نعم العبد إنه أواب
yawan wannan cewa makarantar bayan Allah guda biyu wannan wannan bangaren jarabawa ta matsala kuma annabin Allah ne ayyub Ai, Allah ce wa ayyub idna da rabbuhu an ka ba mu labarin annabi ayyub lokacin da bala'i ya kai bala'i yake kiran ubangiji kuma da ladabi an masna shaitan bi nusbin azab duk da sabu Allah ke amma duk bai so dangana ma Allah kai tsaye yace a Allah shaitan ya same ni da cu da wa- ya ban wahala da azaba na sha wuya ya sami jarabawa mai kuɗi ne annaba ayu mai iyalai ne lahi shilau Allah ya amshi dukiyar lahi Allah ya amshi iya suka mutu gaba ɗaya kuma annaban Allah ne ayu wannan ne rage bala bayan ayub lokacin da ya kira ubangiji yake ce Allah shaydan ya same ni da cutarwa da azaba wannan yayi hakuri hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zama wannan jarabawa tsawon shekara 18 18 hata ta ce haba abinci abinci gani kuma shi ya yi hukuma ya gani ima bi Allah abin akwai matsala kamar ya gajiyawa ne yadda da shirki Allah man kai ma yau bangijin kamar yau ya ci haba shekara ba cikin nima ko wannan shekarar ka gane maka cikin nima wance kuma dai wannan shekarar ka kakuri sai da abin ya kai gaya duk wani dan aboki ya rabu da shi dan uwa rabu da shi da aka kautarce mishi sai matar shi kurin ita ma ga alama shi take so yau gare ta ta nemi sa ta bungo hanya shi ne ta kai ga yin addu'a ya koma ga Allah shi Allah ta bayan yanzu kenan lokacin dokewa ne Allah ta urkut birjilik yanzu lokacin ɗauke bala'i ya zo ya haƙuri ya ce aka ce ka bigi ƙasa da ƙahuka kurin bigi ƙasa kura iya bugu hega ruwa Allah ce hada mugutasun baridun wa sharab Allah ce wannan wani abin sha ne ga sa- abin sha ne kuma ga sanyi ruwa ne kamar sanyi gare ka sha ya sha yi wannan ke mugutasun wani abin sha ne mugutasun baridun wa sharab hada mugutasun abin sha ne mai sanyi abin sh- kuma ga sanyi kina abin sha ne mai sanyi ayi wanka a sha eh kai wanka ka sha kuma ruwa ne mai sanyi wannan abin da Allah ya ma annabi ayyub Allah ce bayan haka wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan minna wa dhikra lil albab ya rasa diya ya rasa dukiya Allah ce muka bashi kyautar abin da ya rasa na diya Allah mai domin shi kuma malamai su ce diyan suka tashi wasu diya ba masu yawan su shi dai Allah ce ya bashi diya ya nuka mishi Allah ko fiko akan kodu kuma dukiyar aka maido mishi amma zaka ce ba labarin wai gasa ta kasu sai na labani ruwa ta inganta manzara sai sai ce lokacin da aka dauke bala'in yanzu ya yi wanka ya sha ya yi ƙuraje jikin shi ba kyau ya abu tsewa kurin iya wanka kurin komi fes ya koma sabuwar halitta a ruwa ne zo a ruwaye mata ta ta kame abinci don kowa bar shi a gehe gari ki ba kowa ba kowa tare da shi ta zo ita ta kushe a zaman su zuban allah na ga miji na ayu wasu shi ne ba ya sa ikama abin shekara nawa sai kuma mutum lahiyayye garas ta ce mijina ta ce ya ce shi ne ta ce a da kaka zole ne mijina ayubu da tafi anan da barki kuma mun ganshi mai ina ke ta ce shi ne ta daga wata kuta gane kuma mijin shi ne fes ya koma sabu daga allah kurin babu laɓani eh babu laɓani kuma allah kurin daga allah kurin yanzu manzo Allah ya ce zai drama ya ce kai tsaye iya da da wuce ana arziki arziki ya kare iya da wurin da yake sheke sha'ir da alkama wurin shi wurin shika guda aka mai ruwan zinariya ba wanda ba taɓa ba ruwan zinariya aka mai ruwan zinariya sama shu zinariya zinariya ta suka zama daga sama kuma ruwan yana ta zaka wurin da ake ɗaya aka mai ruwan azurwa to ko a zaka ba ba gare ba ko a yanzu zinariya ba gare ba ko a balle a da arziki sabo iya lahiya ko haka Allah mishi Allah ce rahamatan minna Allah ce wannan rahama ce ta musamman daga wajen mu kuma ce wa zikira kuma abin tunatarwa ne diulu albaba ga dimmi hankali kenan Allah na jarrabawa da imanin shi kaga ce ai da yanzu ka gaji ya kace Allah na ma Allah kaza ne ko ka ce wani kaza ma Allah wannan baka ciki Allah na ma bawa jaraba ta yanda su iyawa bai lahin komai ma iya mai lahi ne amma kai dan kallo kanka yake ce wani abin da wani yake samu wani matsala da wani kaza ma Allah wani ba naka bane ba wannan kafaci kuma ce ko lahin yake yi jarabawa Allah kanka ne yake dan ka gyara wannan rahama ce ta musamman daga wajenmu kuma ta abun wa'aztuwa ne to a ce nan ya yi matashi ta wannan kalma da shi ɗaya soyo gare ta ya alƙawarin sai ya bulalata da kuma ta mai imani ta mai hidima Allah ne wata rahama a nan ma aka ce wa khutbe daga zikiran ka ɗauko ɗan misali ta misali mata misali bulalar ɗari yaran tsarin mata bulalar ɗari aka ce ya gama ɗan haiki wuri guda guda ɗari ya kulle kamar tsintsiya sai ya bigi da mugu guda Allah ce wasu zikiran ka ɗauki ɗan kulli guda duka kan fatar bihi rata ka buga mata shi to la ta nufi don ka kare rantsuwarka haka haka ga mata mata ce mai imani to waje ya shafi bula bula ɗari da zuwa sai imani arziki ya koma kuma an ba ta kashi an ba ta kashi ba ni ba ta zo Allah ce inna wajen nahu sabiran Allah ce mun samu ayyub bawa ne mai haƙuri Allah ce ni'imar abud innahu awwab Allah ya bishe ma da irin wannan ba malaka irin wannan bawa bawa mi bawa mi hakuri kan jarabawa yace innahu awwab bawa ne mi koma zuwa ga Allah ni magana Allah iya jaraba mutum bishar wal khair ko kun ga dai wannan amma jarabawa ta alkhairi ta ta sharri ta ta bala'i ko ya ci jarabawa ka koma cikin namal annabi Suleiman wasu ta ahlu malaman ya tun bi arsha kawai da musulmin قصة سليمان بركيس في أهل ملو من يأتني بأرشها قبل أن يأتي مسلمين قال يا أيها الملأ يا يا أيها الملأ من أيكم أيكم يأتني بأرشها وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين
إيه شكرا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
na muna maganar jarrabawa mun ji dai jarrabawa kan matsala ko na kuma ga jarrabawa ta ni'ima annabi suleiman sarkin sarauta da ba ya bayyana ta a duniya inda sarauta ce da dukiyar a duniya ba irin ta ba da dukiyar da ikon ba irin da shi suleiman allah ce ka ba su labari inda suleiman ta yi ya aihul mala iya cikin fada fadanta suleiman iya lokacin isa bilkis ce an kai mata hudu hudu kai mata labari kaza kaza a yi kai da kawowa ya san bilkis tana neman ta zo yanzu a wada ya kasu bada man bilkis mulkin ta shirme ne ba komai bane ba sai su ko mulki na hakika sai yake ciki a cikin wada ayyukum ya tibi bi arshiha aba an yatul muslimin a cikin ku waye zai iya kama ana so wuri ne wanda ya san wurin ne san wurin na ta yaman da wanda ya san kudus a yau sham ya ce waye a cikinku zai iya kamun da gadon sarauta wannan mata kuma gadon sarauta ne wanda a duniya ake abin a hodi a ta hudu a yau bayani tana da tana wani harshen azim ce wannan gadon su a kame yanzu waye zai kamun wannan gado nata kahin ta zo tana musulma ta shi gadon a nan waye zai iya babban hana ta tattara man mai aljannu da mutane waye zai kamun gadon can tsalin ifritu min aljini ta wani tsatsaura eh wani ciki ne cikin aljanu mai ƙarfi ya ce ana a ce ka bihi abin ta ƙomi makamaka zan kama shi kayan ka tashi daga nan zan kama shi kayan ka kusa daga nan kuma ya ce wa inni alaihi da ƙawiyin amin kuma kan wannan garma don garma abu a zo a gani akwai arziki a cikin shi ya ce ni mai ƙarfin doko shi ne kuma amini ne ba na sata bai doki komi a ciki eh iya da ƙarfin doko shi kuma amini ne ba ba ba dauke komi dan aka kawo da dan da duke da yawa yace iya da ƙarfin kawo shi kuma amini ne kan wannan gado to nan ana ga akwai matsala akwai saura a wuni guda can Allah ce allazi inda ilmin kitab anan hada hada wai su da mace wannan shi mai wani ilimi na littafi na musamman an tabbata sun azam ne shi kuma annan yace to ni kuma ni zan zo maka an atika bihi kabla an tadda kabla an tadda karfuka zan ka maka shi kahin motsa idanka shi wannan shi wannan shi wannan kahin a tashi shi kuma ta zan kama shi kahin kibtawa idanka kuma yan ba abin da bane ba ba hira bace ba iya wannan magana Allah ce falamma rahu mustaqirran indahu iya mai an kare iya magana kun higa higa gado a gaban shi kun higa gado a gaban Suleiman Suleiman iya ganin wannan gado a gaban shi qala hada min fadl rabbi da mulki na musamman yace wannan wata fadala ce ta musamman ta ubangiji na yace kuma da ya bulu wani kaji dan ya jarrabe ni kaji ko jarrabawa ce duk wani abin jarraba ce da ya bulu dan ya jarrabe ni a ashkura ma kufur zan gode mishi ko zan mutunci kaji jarrabawa ce shi kuma ce wa man shakara fa inama ya shukuru nafsi wanda ya gode kan shi yawa da ya shakatu da jina ko kan shi yawa kuma man kafara ma an ma kawo ce dai ina da ganiyun ina rabi da ganiyun karim ubangiji na mawadaci ne bai bukata wajen kowa kuma karim Allah mai karimci in wani nan musu muluka kaga Suleiman shi duk wannan daula da ya samu ya san jarrabawa ce ta Allah kuma kenan akan haka haka kamata bawa mai imani don halin da ka shiga ka san Allah na jarraba ka da jin daɗi ko da wuya kuma kowanne bai kwata mata wai Allah san ka ne kai da ya baka arziki kai ne dan gata a Allah san ka kai waliyin Allah ne a'a kuma haka Allah da ya gama ka da jarraba da bala'i kace Allah bai Allah tsanaka ce a'a jarrabawa ce ka ci jarrabawa ka samu daraja a wajen Allah yawan shi muke fata Allah samu cikin masu jarrabawa kin Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta ɗanɗani mutuwa wa nabluukum bisharri wal khair muna jarraba ku da sharri da alkhair fitnatan ce duka jarrabawa ce dan a gane a jarrabe ku ne kuma za a kare wa ilaina turja'un wajen mu za ku komo an kare an kai an kawo kowa zai koma ga Allah subhanahu wataala Allah kai mu cikin imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراتو سيرانا تيو كم باب ثلاثة الأربعة إن شاء الله رانا تيو إن شاء الله السلام عليكم